بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يمتشن جمعة واندشين يمتشن أكو قوة الربيع الأول shekara ta 1446 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin shida ga watan Satumba shekarar miladiya 2024 wannan shine darasi na 25 insha Allah cikin darasin da muke mustaki da ladabi da biyayya daga wannan aji namu na fasl Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar Darul Hadith Salafiya dake Zaria a Nigeria kamar da muka saba a wannan jiran giya muna karatu daga littafin Kitabul Adabi wallafar al'imamul hafiz abubakar ibn abi shaiba rahmatullahi alaihi ibn abi shaiba ya rasu a shekara ta ɗari biyu da shekara talatin da biyar bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alaihi wasallam kafin nan za mu yi amfani da wannan dama jama'a mu sanya ɗan uwanmu a addu'a malam sheikh bashir filin ɗan fili ko ɗan hili ko na garin sokoto wanda ya shiga jarabawa mai tsanani kwarai da gaske sakamakon 'yan kidnappers sun kama mutanen gidansa da matarsa da mahaifiyarsa da 'ya'yan shi da wata matar ubansa wajen mutum shida an ce direban da ke tuka su kuma sun kashe shi sannan sun faɗi kuɗaɗe maƙudai da cewa sai an biya wannan kuɗaɗen sannan za su kyau da nan bayan Allah jama'a mu sa su a cikin addu'o'inmu da su da sauran musulmai waɗanda suka kama mu a gurin waɗannan azalimai Allah ubangiji ya kawo mana mafita ga baki ɗaya ya Allah muna kai ƙara gare ka na rauninmu da rashin dabararmu Allah ubangiji ka ba mu mafita akan wannan musiba ta kidnapping da sauran musibun da suke wato ga sanan zankame a cikin wannan al'umma tamu ta musulmi da ke rayuwa a nan Najeriya Allah ka sa ka fara ne ga zanubanmu Allah kuma ka karfafe wato wannan bawan Allah da shi da sauran waɗanda aka kama ‘yan uwansu su kuma nan kama mu Allah ka zama gatansu Allah kawo musu mafita za mu tashi inda malai yake cewa babu ma yustahabbu lirrajuli an yaqula idza akhadha matga babun mustahabbin abinda ake so mutum ya karanta idan ya zo wajen kwanciya wajen bacci qala dasana sufyan ibn uyayna ana bi ishaqa anil bara qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha matga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yazo kwanciya kala sai ya ce Allahumma laka aslamtu nafsi wa ilayka wajjahtu wajhi wa ilayka fawwadtu amri wa ilayka alja'tu dhahri raghbatan wa rahbatan ilayk la malja wa la manja minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalt aw bi rasulika alladhi arsalt wannan riwayar tana cikin as-sahihain da sauran littattafai wadda ta zo da wannan addu'a ɗaya daga cikin addu'o'in kwanciya. Nabi sallallahu Alaihi wasallama yakan ce, “Ya Allah, gare ka na sallama rayuwata, kuma gare ka na fuskantar da mafuskantata, kuma gare ka na fawwala al'amarina, kuma gare ka na ainihin wato kai nake neman mafaka, ina mai fatan alherin rahamarka da tsoron tsananin azabarka, babu matsera ko maɓoya sai zuwa gare ka, na yi imani da littafin da ka saukar da kuma annabin da ka aiko ko kuma manzan da ka aiko ya zo a cikin wata riwaya ta Imam al-Bukhari da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma Bara'u wannan addu'a sai Bara'u yazo yana yi sai ya ce a sai na ce wa rasulikal ladzi arsalta da manzanka da ka aiko sai Annabi ya ce a a ka faɗi yadda na faɗa wa nabiyikal ladzi arsalta a hada lafazan guda biyu lafazin annabi da lafazin aiki tare da cewa ga lafazin manzo ai yana sama da lafazin annabi ko amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a wanda yake nuni zuwa ga wato karhancin canza lafuzza na addu'o'i da zikirori kenan idan lafazi na addu'a ne ko zikiri to ana so iyayenka ka tsaya a yadda aka faɗe shi kar ka rage kar ka ƙara wannan yafi dacewa da karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ma yaqulu idza qama wastayqadha wa akhadha matta'a babun abin da zai faɗa mutum zai faɗa idan ya tashi bacci ko idan ya miƙe tsakar dare ko kuma idan ya zo kwanciya qala da sana wa kai an sufyan an abdul malik ibn umair an rabi'i ibn hirash an huzaifa qala sayyidina huzaifa yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza nama qama qala nabi alaihi salatu wassalam in yazo bacci yakan ce bismikallahumma ahya wa amut yakan yi wannan takaitacciyar addu'a bismikallahumma ahya wa amut domin bacci din nan kanin mutuwa ne kamar yadda Allah ya tawaffal anfusa hina mutuwa ta nuna wa idza staiqan idan gari ya waye kuma ya farka cikin dare ko gari ya waye kala sai ya ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur godiya ta tabbata ga Allah wanda ya raya mu bayan ya kashe mu domin bacci din nan kamar mutuwa ce tamfarari wa ilaihin nushur kuma izuwa ga Allah za mu tashi ranar alkiyama kamar yadda muka tashi daga baccin nan sai ki cewa wannan hadisin wannan shi ma ita ma riwaya bukhari ce da da muslim da abu daud wa haddasa muhammad ibn fudayl an ata ibn sa'ib an abihi kala kuntu qa'idan inda umara na kasance ina zaune a gun umara umara wannan umara ibn uqba ibn abi mu'ayth kenan al-umawi fa atahu rajulun fa qala sai wani mutum ya ce wannan sahabi ala uallimuka kalimatin qala wa ka'annahu yarfa'uhunna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace kamar yana daga kalmomin zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ya ce masa idza akhasta matda'ak idan ka zo wajen kwanciyar kaminan laili da daddare faƙulillahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjatu wajhi ilaika wa fawwattu amri ilaika wa aljatu zahri ilaika amantu bi kitabikal munazzal wa nabiyyikal mursal allahumma nafsi khalaqtaha laka mahyaha wa mamatuha kaga wannan irin lafazin can na barau amma da wannan karin ya Allah rayuwata kai ka halicce ta kuma kai kake rike da ranta da mutuwarta fa in amattaha farhamha ya Allah idan kayi niyyar an san wannan rayuwar tawa daga baccin nan ya Allah kai mata kai mini rahama wa in akhartaha idan kuma ka jinkirta bayan zaka anshi rayuwata ba fahfazha bi hifzil iman ka kiyaye wannan rayuwa tawa da kiyayewar imani kaga addu'o'in nan suna ƙara kuna mutum tuna lahira cewa ta yi wannan baccin da zaka yi fa wanwe ne zuwa lahira in kuma ka farka ka tuna cewa ba wai dabara kace ta farkar da kai ba alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wannan ita ma riwaya tabbatacciya ce tana cikin musannaf na shi ibnu abi shayba din da kuma sahih muslim wa haddathana gundarun an shu'ba an ya'al ibn ata'in qala sami'tu amr ibn usman ibn asim yuhaddisu annahu sami'a abu hurairata anna ababakrin qala lin nabi sallallahu alaihi wasallama sayyidina abubakar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akhbirni ya manzo Allah ka bani labari bi shay'in aquluhu idza amsaytu wa idza asbahtu addu'a da zan dinga yi safiya da maraice ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi ya ce mishi kul kace Allahumma alimul ghaibi wash shahada fatiras samawati wal ard rabb kulli shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa ant a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa sharakihi ko wa shirki da ana karantawa qulhu idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadhta matja'ak nabi ce sai na abakar ka dinga cewa allahumma ya ubangiji alimul ghaibi wash shahada ya masanin abin da ke fili da wanda yake boye fatiras samawati wal ard ya mahalicin sammai da ƙasa ba tare da misali ba rabb kulli shay'in wa malika ya ubangiji mahalicin komai ko mallakin komai ashhadu an la ilaha illa anta ina shaida cewa babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai kai a'udhu bika min sharri nafsi ina neman ka tsare ni daga sharrin kaina wa min sharri shaytani ka tsare ni daga sharri shaytan wa shirkihi nan karanta wa shirkihi sai zama wato shirka da shaytan ke kira mutane zuwa gare ta kenan ko wa sharakihi sai zama waswasinsa da batarwarsa da farautar da yake ta mutane da abubuwan da yake sa mutane alwaswasa watasayyud wal'igwa wal'idlal wa haba'ilin shaitan in ka karanta wa sharakihi kenan sharak abin nan da baibayinsa ko tarkonsa in ka karanta wa shirkihi sai zama wancan kenan ƙulhu annabi ya ce sai na bakar ka dinga faɗan wannan idza asbata wa idza amsaita yana cikin azkarus sabah wal masa wa idza akhadta majja'ak da kuma an kazo bacci wannan ita ma riwaya ce tabbatacciya tana cikin sunani al-Imam Tirmidhi jami'i kenan tana kuma cikin al-Adab al-Mufrad na Imam al-Bukhari haka nan ma Abu Dawud ya rawaito ta da da isnadin nan zuwa ga Ya'la wa haddathana Gundarun an Shu'ba an Abdullah ibn Abi Safr Abdullah ibn Abi Safr shine Abdullah ibn Sa'id ibn Yuhmad al-Kufi yace samitu Abubakar ibn Abi Musa yuhaddithu anil Bara'i anna Nabi sallallahu alaihi wasallama idha istayqadha qala yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya tashi bacci yakan ce Allahumma lakal Allahumma alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur godiya ta tabbata ga Allah da ya raya mu bayan ya kashe mu kuma izuwa ga Allah muke tashi qala shu'ba hadha aw nahwa idha nama in yazo bacci qala sai ce Allahumma bismika ahya wa bismika amut kaji wannan wannan shi ma riwaya ce a cikin sahih muslim babun fil amri bi nafdil firashi qabla littija'i wa ma yaqul babun umarni game da cewa an ka zo bacci ka karkade abun kwanciyarka da kuma me ake fada a wajen wannan yana da alaka da irin al'ada da ɗabi'ar rayuwarsu gidajen da suke yi gidaje ne wanda suke masu duhu babu fitilu wadatattu kuma abun kwanciya ne wanda yake galibi shimfiɗa ne kawai a ƙasa ba kowa yake da kuɗin katifa ba ma ballantana gado saboda wani abu da ya zo yana iya hawa kan shimfiɗan ko mun gani da ya zo yana iya hawa kan shimfiɗan babu wani tudu saboda mu kula jama'a musamman masu yin bacci a ƙasa a cikin masallaci kana ta ustadanci kana kwana carpet ko kuma kana fama da da yau baka da ko katifa da kake kwanciya kai sai wani buzu ko wani tsohon abin da wata tsohon karauni to ka kula wannan adaya ta maka amfani fiye da sauran mutane wannan tarbiyya wannan ko bai hana duka kowaye ba har masu gadaje na alfarma da sauransu amma galibi za ga dama mutumin da yake da iyali kafin ka zo dama riga an gama gyara gado duk ka kaɗewar da ake bukata an yi sannan ga haske shar to ga wannan da saukin matsala na fata mun gano wannan amma wanda yake kwana musamman a ƙauye ko a inda babu band aid din nan da sauransu to wallahi talla ka dan karkadewa ko ba dan ka bi sunna ba ko dan ka zauna lafiya wa haddathana ibn numair qala haddathana ubaidullah ibn umara an sa'id ibn abi sa'id al-maqburi an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace sallallahu alaihi wasallam idza arada ahadukum an yattaji'a ala firashihi falyanza dakhilata idari dan dayan ku yaso ya kwanta a makwancinsa to ya jawo cikin rigarsa dakhilatul izar ko hashiyatul izar shine ciki min ad-dakhil min ma'il jasad abinda ke jikin jikinka malamai suka ce wannan kuma dan a kiyaye tsaftan sutura dan kuma wato a a a kiyaye wato abin nan nagartashi zaka mutun sai ya dauki tunda sutura su mayafi ne ko bargo ko walki ko na abu sai ka juya ta cikin sai ka karkade da shi dan shine abin da ya sawaka a lokacin sai ka karkade da shi kuma sai ka juya ka sa kayanka ko da datti ya taba shi ba za a ga dattin ba shine amfanin haka sannan thumma liyanfud biha firashahu sannan ya kade abun kwanciyarsa kai yayi da hannu nan ma dan hannun shi kada ya datti ko kuma saboda abin da zai iya cutarwa ya cutar da hannunsa kunama ko maciji ko kadangare ko tsaka ko kulba ko reza kaga duk wanda zai cutar da kai in ka je ka taba saraka an ka taba da wancan tufan ka tsira daga wannan fa innahu la yadri ma khalafahu alayhi dan bai san abin da ya maye gurbin sa bayan ya tashi da safe ya tashi ba kurin kunciyar nan bai san menene yake jiran shi a wajen ba thumma liyabda sannan ya kwanta ala shaqqihi al-ayman a bangaren dama irin yadda ake kwanciya a cikin kabari thumma liyaqul sannan ya ce rabbi ya ubangiji bismika wada'tu jambi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin ya allah ubangiji da sunanka nake kwantar da gefen jikina kuma da sunanka zan daga shi in zo tashi da asubahi ya allah idan ka anshi rayuwata daga wannan kwanciyar allah kai mun rahama idan ko ka wayirsul ukhra kenan ko idan ko ka sake ta Allah Ubangiji ina roƙonka ka kiyaye min rayuwata da abin da kake kiyaye bayinka na gari wannan yana cikin Bukhari yana cikin Bukhari ta hanyar Ubaidillahi wannan Ubaidillahi ibnu Umara ibnu Sa'id al-Umari ɗaya daga cikin al-fuqaha sab'an jikan sayyidina Umar wa haddathana Gundarun an Shu'ba عن عمرو بن مرة عن, عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عاذب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل إذا أخذت مضجعك فقل النبي يتشي مسا أنك ذو كونشياك اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوت أمري إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا إلا إليك آمنت بكتابك الذي أرسل أنزلت ونبيك الذي أرسلت تنبي فإن مات إذا متن يساء يموت أولا ندرنه مات على الفطرة يموت أكن توهيدي شنو معنى الفطرة مات على الفطرة يموت أكن توهيدي إرن لا بيئي نند أكي أفهم متندش إن أدوكم لا يولد بدون كذا كذا ko menene inna kullu mauludin yuridu ala alfitra to wannan alfitra imani da Allah din nan tauhidi babu miss to mutun ya mutu akan wannan tauhidin wannan hadisin kaga shi ita ce riwaya bukhari daga musaddad zuwa ga mu'tamir ta hanyar shi barau dan azib da kuma muslim shi ma ruwaito ta da limamu abu dawuda da tirmidhi da limamu husain dan mas'ud al-baghawi a cikin sharh sunna shi ma ya ruwaito abin nan wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya kamata shine mutane su haddace waɗannan addu'o'i su dosa yin su idan kuma baka iya ba babu laifi ka bude littafi ka karanta ka bude waya ka karanta har ka haddace babu laifi kamar da muka ambata a baya babu laifi ayi da wani yare da yaren da ka iya da Hausa ko da Fullanci ko da Yarbanci idan bakinka bai laushi da Larabci ba kafin ka koya babu laifi ka san ma'anonin ka karanta addu'ar da ma'anarta da Hausa na fata mun gane wannan babu tahlil wat tasbih wat tahmid hina ya'wi ila firashi babun da ke bayani akan mustahabbancin yin hailala da tasbihi da hamdala idan mutum ya je wurin kwanciyarsa qala dasna abu muawiya anil a'mash an habib an abdullah ibn baba abdullah ibn baba wannan maula ne ga wasu da yake ci musu alu hujr ibn abi ihab an abi hurairah taqal yace man qala hina ya'wi ila firashi sayyidina abu hurairah ya ba da lafazin kamar mawqufi amma asalin shi marfu'i ce wanda duk yazo kwanciya sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi wa bihamdi alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar wafirat lahu dhunubuhu fa in kanat mithla zabadil bahr wanda dai faɗi wannan salati wannan tasbihi wannan hailala babu sarki mahalicci abun bauta bisa cancanta kamar Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya shi ke da sarauta godiya ma tashi kuma Allah ba yana da iko akan komai tsarki ya tabbata ga Allah gare shi muke godiya gare shi muke neman wato gare shi muke godewa kuma babu abun bauta bisa gaskiya cancanta sai shi Allah shine mafi girma wanda ya faɗa haka za a gafarta mai zanuban shi gabaki daya hadisi ne tabbatacce yana cikin Bukhari daga Aisha radiyallahu anha da lafazi marfu'i zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma Muslim ya rawaito shi zuwa ga ainihin wato Al-Hasan ibn Ubaidillah daga Abdullah dan Mas'ud kenan zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Dawud ya rawaito shi ta wata hanya daban zuwa ga Ubada dan Samit hadisi ne tabbatacce yana da riwaye kala daban-daban Mali sake cewa babu qira'ati qul ya ayyuhal kafirun babun da ke bayani akan mustahabbacin karanta kulliya da daddare ita ma kuliya ita ma ana ce mata suratul ikhlas kamar yadda ake ce mata suratul ikhlas qul huwallahu ahad suratul ikhlas al-kubra ita kuma wannan suratul ikhlas as-sughra malala ku ce kenan to sai mun yi waya insha Allah barakallahu fiku zarakum Allah taqwa da alaikum na'am yace qala hadathana al-fadl ibn dukay qala hadathana zuhair an abi ishaqa an farwa ibn naufal wannan mutumin farwa ibn naufal ibn sharik al-ashja'i dan gidan sahabi ne mai suna naufal ibn sharik al-ashja'i al-kufi amma shi farwa din nan yana daga cikin khawarija wanda suka dauki makami kamar da yabo a cikin tarihin sa zamanin sayyidina muawiya a shekara ta 45 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki makami a kasar kufa ya yi tawaye ma gwamnan garin shi ne mugita ɗan shu'uba mugira ya sa wata runduna ƙarƙashin jagoranci wani mutum mai suna shi'isu ibnu rabi'i su suka je suka yi maganinsa kuma suka kashe shi Allah ya gafarta musu gaba ɗaya da haka duk da yake kuma ya samu wannan matsala amma ana ansar riwayarsa saboda mene saboda khawarija ba a kin riwayarsu domin su ƙarya ma haramun ci a wurinsu saboda haka in kai ƙarya ka zama kafiri to kuma yanzu kaga irin wannan aikin ba za ka ɗauko shi ka ce kuma shine dalili akan halassin yawa shugabanni tawaye ba duk da tabi'i ne eh mutane su daina guje ma wato ga ga ga muhukama ga muhukamai amma sai muke kuma yana bin mutashabihi wannan sai dai a nema mishi mafita ko a ce bai kyauta ba kuma tunda musulmi ne za a ce Allah ya gafarta mai amma ba dan darasi ya kawo ba ruwan kowa da shi eh baban shi da ya tabbata sahabi ne eh shi baban shi mai suna Nawfal ibn Sharik amma shi kamar da Ibn Hibban yake faɗa yake cewa bayan da ya ambace shi a cikin kitabu thiqat sai kuma yake cewa yuqalu inna lahu suhba ana cewa wai sahabi ne amma bai tabbata sahabi bane Allah ya kyauta shi ne kira daga baban shi annar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kallahu annabi ya ce masa ma ja abika me ka zo yi kala ji'tu ya rasulullah tuallimuni shay'an aquluhu inda manami nazo ne ka koya min abinda zan dinga faɗa idan nazo bacci kala sai annabi ya ce mashi idza akhadta madja'aka faqra in ka zo bacci ka karanta qul ya ayyuhal kafirun ka karanta ta qul ya dai wannan da kake gani thumma nam ala khatimatiha da ka zo ƙarshen ta lakum dinukum waliyad-din din nan kawai to kai bacci fa innaha bara'atun min ash-shirki wannan tana nuna kai barambaran da shirka kai barambaran ba ka ba shirka wannan hadisi ya cikin sunan Abi Dawud wa hadathana al-Fadl ibn Dukayn qala hadathana Zuhair an Abi Ishaqa an Asim an Ali radiyallahu anhu qala qala lahu idha akhadta marjaka faqul bismillah wa fi sabilillah wa ala millati rasulillah wa hina tudkhilu al-mayyita qabrah shedan ka zo kwanciya kace kace bismillah da sunan Allah zan kwanta wa fi sabilillah akan tafarkin Allah zan kwanta wa ala millati rasulillah kuma bisa tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa hina tudkhilul mayyita qabara da kuma lokacin sanya mamaci a kabarin sa lokacin ma ana in zaka san mamaci a kabarin sa zaka yi wannan da bismillah wa ala millati rasulillah wa haddathana yazid ibn harun qala haddathana hammad ibn salama an asim an sawa an hafsa أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مدعه قال رب كني أذابك يوم تبعث إبادك يا الله كترين دقى أذابك رند ذاك ذاك وتتاشبينك وأنا كنت أتكلم سنة أبي داود هذا الترمذ وحدثنا أبو الأهوس أن أبي إسحاق عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال الله يجي يا فلان إذا آويت إلى فراشك فقل idan ka je makoncinka ka ce Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa wallaitu dhahri ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta fa innaka in mitta anan ma yace in har ka sake ka mutu a wannan daren tafili da tika mitta alal fitra ka mutu akan lafiyayyen tauhidi fa in asbata asbata khayran idan kuma ka wayi gari rayuwarka ta wuce sai ka wayi gari a matsayin mutumin kirki mai kyakkyawan addini Allah ka samu dace sai mu tsallaka littafin mu na biyu shine makarimul akhlaqi lil hafizi ibn abid dunya wanda ya rasu 281 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba manta ba muna ta bibiyan wannan malami inda yake kawo mana waƙe-waƙe da aka yi akan al'amarin biyayya iyaye ko za mu tashi daga lambar tarjama ta 239 inda yake kawo mana ya fara kawo mana kissa wani mutum mai suna Kilab ibn Umayya ibn al-Askar wanda wanda labarin shi yayi tambari game da biyayya iyaye da kuma abin da ya faru da shi na kokarin shi na zuwa jihadi da wasu suka zuga shi ya tafi jihadi har ya samu wato damuwa ya zo gun na Umar mun ji wasu labarai zamu ji kuma ragowa yanzu قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه أن الثقة عن الثقة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد رجلا على أبيه في الغزو وكان أبوه يبكي عليه ويذكره في الشعر سيدنا عمر بن الخطاب الله يقرأ ما سيدا ودريك وانا إسنادي أنا دروني سوى دوانتا عن الثقة دنا سيدنا عمر يا مي شيدا ونمتن izuwa ga iyayensa zuwa ga babansa Umar bai bashi daman zuwa jihadi ba saboda baban yana ta kuka yana ta kuka yana alhinin ɗansa yana ambatan shi a waka fakana fi ma ya ƙulu da gaske abinda uban yake cewa yana cewa atahu muhajirani fazallajahu ibadallahi qad أقى وحاب أبرا بعد ضيئة والديه فلا وأبي كلاب ما أصاب yace atahu muhajirani wasu almajirai ne wasu ustazai ne guda biyu suka same shi fa zallajahu suka zige shi suka zamar da shi ibadallahi ya ku bayin Allah kada akka wannan yaro ya zama mai isaba wa iyaye wahaba kuma ya karkace ya karkace daga tafarki a birran yanzu wannan shine bai iyaye ba adda dai ati walidai bayan ya wulakanta iyayensa fala wa abi kilabin ma asaba wannan fala irin ta fala wa rabbika ko ta zama za'ida ko ta zama tawkidul qasmi ko waye waye wa abi kilabin na rantse da abu kilab ya rantse da kanshi kin larabawa suka yi wannan rantsuwa ba suna nufin rantsuwar da gaske ba ma asaba domin shi ne baban kilab ɗin suna yaron kilabu bin umayya eh kamar da aka ce la'amri irin shi ne wannan mun gane faƙala umar radiyallahu anhu ajal umar ya ce gaskiya ne la wa abi kilabin ma asaba ce gaskiya ne yaron ka bai kyauta ba sai ci gaba cewa tarakta abaka wannan wata waka ce ta shi baban tarakta abaka mur'ashatan yadahu wa ummaka ma tusi ma tusigu laha sharabu sharaba إذا دعت الحمامة ساق حر على بيداتها دعوى كلابا تنقس مهده شفقا عليه وتن وتجنبه أعارينا صعابا إذا دعت الحمامة ساق حر على بيداتها دعوى كلابا تركت أباك مرئشة يداه وأمك ما تسيب لها شرابا أتاه مسلمان فزلجاه لترك عجوزه أقا وحابا أراد أن يفارقها فقال كتاب الله لو قبل الكتاب wannan duka abinnan nau'o'i ne daban-daban na waƙen kaga dai a can yace tarakta abaka mur'ishatan yadahu ka bar babanka ka bar babanka hannayen shi suna ta suna ta rawa ya shiga rawar jiki wa ummaka ka bar mamakka la tusigu laha sharaba ba ta jin dadin abinci ta zama mara lafiya ta zama mai damuwa idza da'atil hamamatu saqa hurrin ala baydatiha da'awa kilaba idan suka ji wato tsuntsuwan nan hasbiya tana tana tana kuka tana kuka akan wato kafafunta saboda ƙwayayenta da asubahi kenan ta dawo gurin ƴaƴanta ko za ta tana kuka su ma iyayen da'awa kilaba sai su ce o ina dan mu ya shiga ne suna ta neman shi wato yana wannan kukan tsuntsuwa yana tuna musu lokacin dan suke zuwa gaishe su da asbahi kuma kamar haka yace tunaggisu mahdahu shafaqan alaihi wa tujnibuhu a a aba'iranal si'aba tunaggisu mahdahu ita uwar tana ƙara gyara mahad shimfidin jaririn shafaqan alaihi saboda tausaya masa wa tunjibuhu a arinal si'aba tana ƙoƙarin ta kautar da shi daga wahalhalin kiwon a arif su ne raƙuma tana kautar da shi daga wahalhalin kiwon raƙuma wato yadda da uwa take maɗanta ko ya girma tana ganin shi ɗan ƙarami ne tana ta kare shi daga abubuwa ya ce wa da sana suwaid ibn sa'id kala akhbarana ali ibn musirin an hisham ibn urwa an abihi kala kana umayyah ibn al-askar al-janda'i adraka al-islam huwa shaykhun kabir wannan dattijo ya riski musulunci yana tsoho wala humra'atun ajuzun yana da wata mata ita ma dattijuwa kabiratun mai shekaru walahu minha banuna yana da diya da ta haifa masa babaina huwa yamshi fi mawsimin min mawasimil arab yana tafiya a cikin wani taro cikin tarurrukan larabawa wa ahadu banihi yaquduhu daya daga cikin ƴaƴansa yana wato yi masa jagora إذ جذب يده منه فلحق بالجهاد ولحقه أخوه sai ya cire hannunsa daga hannun uban ya bar uban a cikin taro sai ya kama hanya wai ya tafi jihadi wala hikahu akhuhu dan uwansa kuma sai ya bisa fa qala umayyatu sai shi da tidan yake cewa yana rike da sanda hannun shi na rawa shine murishatun yadahu hannunsa na rawa saboda tsufa shine sai yake wannan waka da muka ji gata nan an kawo ta an maimaita ta idza da'atil hamamatu saqa hurrin ala baydatiha da'awa kilaba wannan duk ɗaya da wancan waqala kuma yace asa habtani hatta idza ma ra'aitani أصاحبتني حتى إذا ما رأيتني أرى الشخص كالشخصين وهو قريب وأن وأني حدنا ظهري وأن وأني حنا ظهري حوان تركته شجارا فمشى في الرجال دبيب تحدث في الأقوام أن لم تعقني بلا حين إذ فارقتني وتحوب yace asahabtani kana ta rayuwa tare da ni ya kai dana hatta idza ma ra'aitani sai da ka ganni ar shaksa ka shakhsaini gani na yayi lalace ina ganin mutum ɗaya kamar biyu ina gani garara garara wa huwa qaribu mutu yanzu kusa da sai kan mutum biyu na tsufa kenan wa anniya kuma ni dinnan hanna zahari gadan bayana ya lankwashe hawanin taraktahu shijaran yace lankwashe wanda ka bar ni da ita bayan mun yi jayayya fa mashafir rijali da bibu yace sai gashi kuma wato wannan lankwasar ya ya sauka cikin jikina har zuwa kafafuna ko cikin mutane na a cikin kaman tafiyar kaman tafiyar mai sunanta tururuwa to hadisi fil aqwani ka shiga cikin mutane kana bada labari allam tauqqani cewa wallahi kai baka saba mu ai kai ka rayu da ni tsawon shekaru kuma yanzu jihadi kake so ka je kai kai ba laifi kai ba bala yace tabbas ka saba mun hina in faraktani tunda ka rabu da ni wata hubu kuma ka karkace wa qala kuma uban yake cewa yabnai umayyata an inni an kuma anin wa mal'ana ghaira anni mur'ishun fanin yabnai umayyata illa tashhada kibari fa inna faqdakuma wal mauta idlani aka da ya tafi dan uwan shabi shi ko yace ya ku waɗannan ƴaƴan umayya guda biyu da shi kilawu dan uwan nashi inni an kuma an ina tsine muku shine an inni an kuma an ina tsine muku albarka wa mal'ana in wannan tawa ba komai bace gaira anni mur'ishin fan saboda na tsufa na karkabe na kare kuka gudu ka bani ibnai umayyata illa tashhada kibri yace wallahi in dai ba za ku dawo ku rayi da ni akan wannan shekarun na wani girma ba fa inna faqada kuma wal mauta idlani da na rasa ku da na mutu duk ɗaya ne a wurina ko dai ku dawo ku rayi har Allah ya raba mu lafiya ko kuma ku tafi da mutuwa da rasa ku ɗaya ne a wurina fabalaga umara fabalaga zalika umara sai labari ya kaga umar cewa gafa uban shine magana cewa yazkuruhu fi shi'ri kun ji waƙoƙi kala daban-daban ko fa arsala ilaihima sai umar yasa aka aika wasu waɗannan sojoji guda biyu ayan wannan mutumi fa qala yace musu wallahi la tufariqanihi hatta yamuta na rantse muku da Allah na kawo muku doka kar ku sake rabuwa da tsohon nan dare da rana bacci da tashi kuna tare da shi har Allah ya raba ku lafiya Umar ya hana su zuwa jihadin ka ji wannan labarin ke wa haddasa wa akhbarani Hisham al-Abbas ibn Hisham an abihi an Muharrar ibn Ja'far an Hisham ibn Urwa an abihi qal qal Umayyah aidan shi kuma yaron shi dattijan yana cewa a'adhilu qad adhalti bighairi qadrin wa hal tadrina wayhaki ma ulaki a'adhilu yake adhil sunan mace ne hal azalti bi gairi qadrin kina ganin wai kin kauce kin banni ne ba tare da iyawarki ba wal tadrina wai haki ma ulaki kai canki kin san abin nake ciki duk wannan isa da shi mai rauni ne saboda wannan Hisham bin Muhammad yana da rauni wa imma kunti adhal adhilati faruddi kilaban iz tuwajjuhu iz tawajjaha lil iraqi yace to in ma zaki bar ni cikin matan shi ne wanda take ta gudu ta bashi yace ma har zaki bar ni wa in ma kunti adilati in ma zaki guje ni faruddi kilaban to ki je ki dawo mun dana kilab iz tawajjaha lil iraqi an ce mu yayi kasar iraqi wajen jihadi walam aqdil lubanata min kilabin gadata gada wa adana bil firaqi yace wallahi ban walam aqdi ban iya koda allubanata in miƙe min kilabin in riƙe shi in hana shafiya ba gada ta gada a sammakon ran da ya fita ya baggar wa adana bin faraki ya san da ni cewa ya tafi da ina da ƙarfi tashi zan yi kama shi in hana shi tafiya yace fatan fatal fitiyani fi usrin wa yusrin shadidin rukuni fi yawmi talaqi yace matashi ne wanda yake jagora cikin matasa a cikin kunci ko sauki abokin aiki ne shadidin rukuni mai tsananin damtse mai ƙarfi fi yawmi talaqi a ranar jihadi fala wa abika ma balaita wajidi wala shafaqi alayka wala ishtiyaqi yace na rantse maka da mahaifinka ma balaita wajidi kai baka damu baka damu da damuwata ba wala shafaqi baka baka jin tausayina wala shafaqi alayka wala ishtiyaqi kuma baka bege na na sani duniya kake bi wa iltafi alayka idza shatauna wa dammaka tahta nahri wa atinaki baka baka dinga begen iltaf wa iltafi alayka yadda nake maka tausasa maka da kana yaro idza shatauna sanda mun idan ana cikin sanyi ana hunturu wa dammaka tahta nahari yadda nake rungume ka a kirjina kana yaro wa atinaki dai da kake rungume duka manta wannan kai ka zama babban mutum ka zama soja falau falaqal firaqu niyata qalbin lahamma sawadu qalbi bin filaqi ci wallahi da a ce rabuwa za ta iya ta falaka ta tsaga ta tsage wato niyatsa kalbin gefa shine niyat gefen kirjina gefen wato abin nan dinsa ribs dinsa yace la hamma sawadu qalbi bin filaki yace wallahi da ta ni kirjina ya fashi damuwar da ke cikin zuciyata da a ce tana iya fasa kirjina ta fasa wallahi yace sa'asta'adi alal faruqi rabban lahu daf'ul hajiji ila subaki yace wallahi zan roki Allah ubangiji akan shi kanshi Umar din cewa Allah ya saka mu akabin din dan me Umar zai sa a sa yana cikin soja sai na roki Allah ya fitan mini da ubangiji lahu daf'ul hajiji ila subaki ila busaki Allah wanda yake ainihin wato yake da hujjoji wanda suke iya kura kowa yace sai na roki Allah akan shi kanshi Umar din bai san Umar ma ba ruwan shi ba وأدعو الله مسهدا عليه ببطن الأخشبين إلى دفاق yace wallahi zan zo cikin garin makka shine batsin akhbashaini akhshabaini ana cewa duwatsun da suka sa makka tsakiya abu qubais da kuma wanda ake ce mishi qaiqa'an sune duwatsun guda biyu suka sa makka a tsakankani kaman can da annabi yake cewa ma bayan labata ya ko da da dutsen saur da ir da air su kuma wannan akwai abu qubais da kuma wanda ake ce mishi qaiqa'an da su ake ce ma al'akshabaini ya ce zan je cikin garin makka tsakankanin duwatsun na a ka'aba ke ne yake nufi ya ce in ta'adda'a ina ta roƙon Allah wa ad'ullah mujtahidan alaihi bi batnil akshabaini ila dufaƙi har zuwa numfashi na ya gama tunkuɗar juna har mutuwa ta kenan inil faruq inil faruq lam yardud kilaban ila shekhaini hamahuma zawaki yace wallahi idan Umar idan mun da dana ba ila ila shekhaini zuwa ga wanda tijan guda biyu maman shi da baban shi yace hamuhuma hamuhuma zawaki wanda wanda wanda damuwar su ta gama dabaibaye su ta musu ta musu ta kunkumi idan dai Umar bai dawo musu da dan su ba wallahi da dan dinga mushi kenan zan je maka zona ta mai addu'a mutu ka zo ni irin jafa'i malam za ka zo da umarni mishi da ɗan shi kala da sana khalaf ibn hisham kala da sana hamad ibn zaidin ana abdullahi ibn muktari an hisham ibn urwa anna kilab ibn umayya gaza fi khilafati umar radiyallahu anhu fa an sha'a abuhu yaqulu baban shi ya kama waka yana cewa idza bakatil hamamatu saqa hurrin ala baybatiha da'wa kilaba tarakta abaka mur'ishatan yadahu wa ummuka ma tusigu laha sharaba fa balaga zalika umara radiyallahu anhu fa kataba faji'a bi Umar yasa aka zo da yaron da shi baban falamma an dakhala alaihi alahu bidurrati darba da yaron ya shigo Umar ya kama dukan shi wa qala yace ajihadun afdalu min abawaika akwai jarin da yafi kula da iyayenka ajihadun afdalu min abawaika Umar ya kama dukan sa wa hadathana Isma'il ibn Zakariya qala hadathana Fudail ibn Iyad an Fitr ibn Khalifa an Hammad ibn Mujahid ana abdullahi ibn amr qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace laysal mukafa bil wasil wa innamal wasil alladhi idha qata'atahu rahim idha qata'atahu rahimahu wa salak annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda wanda ke yin ke rama alherin da aka yi masa mai yin tukuici ko mai mai da biki idan an zo masa ba shi ne mai sada zumunci ba wanda in ka shi in ka yi da shi ya yi maka in ka rabu da shi ya rabu da kai in ka gaishe shi ya gaishe ka in ka zo bikin shi ya je naka ga da na'izar dan uwan shi ya je taka ba irin wannan ba kenan to wannan ba shi ne mai sada zumunci wanda zaka ya ce kai wani yana da irin ma alheri ba zai yi ba dole ni ma na je na shi annabi ya ce to wannan ba shi ne asalin mai sada zumunci ba asalin mai sada zumunci shine wanda in ka yanke zumunta da shi shi kuma sai ya sada taka wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim da limamu ahmad mai rawaito shi da abu dauda wa da sana ahmad ibn miqdam al-ijli wa ghairi wa ghairuhu qalu suka ce haddathana hazm ibn abi hazm an maimun ibn siyah an anas ibn malik qal sidna anas yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace man ahabba an yamudda Allahu fi umrihi wa yazida fi rizqihi falyabrir walidayhi walyasil rahima Nabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda da yake so Allah ubangiji subhanahu wataala ya ƙara mai tsawon shekaru eh sannan kuma ya ƙara masa arziki ya sada zumuncin iyayensa kuma ya ya bi iyayensa ya kuma sada zumunci babu shakka wannan abu ne jama'a mujarrabun an gwada da gaske an gani cewa bin iyaye yana sa albarka a cikin da abin da mutum yake wala wani ko da abin banza ma kake yi sai Allah ya daga ma kafa na wani lokaci har kafin ya kama ka balanta wanda yake abin arziki wanda ya kama kasuwanci ko sana'a ko noma ko kiwo ko karatun boko karatun addini sai zama yana biyayya ga iyayensa yana kokarin kyautata musu da abin da dan Allah ya huwace masa komin karancin sa za ga ta ganin alheri a cikin abin da yake sannan kuma Allah yakan tsawaita mishi rayuwarsa wanda yake sada zumunci ya taimaki iyaye da dangi da ƴan uwa da sauransu Allah yakan tsawaita musu rayuwa wannan mujarrabun ne mutane sun gwada shi tun farkon duniya har yau kai ma ka gwada kai wa da sana Abu Quraib qala da sana Muhammad ibn Fudail qala da sana Yahya Abu Yahya al-Fara al-Farra an Amr ibn Dinar qala daga mu dan dare ke cewa ta'lamunna annahu ma min khutwatin ba'da al-faridati a'zamu ajran min khutwatin ila dhirrahim ko kun san cewa babu wani tattaki ka taka ka je masallaci shine takawa mafi lada ka kama hanya ka je aikin haji shine aiki mafi lada ko to daga nan ko babu wani tafiya da zaka yi da kafarka safar da za ka yi wanda ya kai tafiyar sada zumunta kun tana hadisan nan wani da ya tashi zai je gurin dan uwansa ko a wani gari yana cikin riyadus salihina mala'iku suka zo a siffan mutane suka tare shi me za ka je ya ce gunwa ne me tsakanin ku ya ce dan uwana ne me kake nema gun shi babu komai kawai zai je ne ya gaishe shi sada zumunta ce to Allah ya ce a gaya maka ya gafarta ma za ka kai dawai tsadan mai rigingimu wane ne da wane ne wai cewa yanzu ba a zumunci zumunci ya kuma waya wato bala'in duniya ya sa mutane sa canza addinin Allah da rayuwarsu bala'i kawai yanzu ma ka ji cewa ake wai a daina yin aure wai saboda talauci bayan shi kuma Allah ya ce a dinga yin aure in an yi aure za a samu arziki wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara haka Allah ya ce ku aurar da gwagware su ne al'ayama gwagware mazansu da matansu duka Allah ce a dinga musu aure da kuma mutanen kirki cikin bayinku maza da mata Allah ce kuna ganin su matsiyata ne Allah bai azurta su to kuma yanzu mutane a ce tun ana abin kamar wasa ya zama aqida gun wasu cewa wai yanzu ba lokacin aure bane in an ga mutum yana ce wannan bai da hankali ne aure yake ko ku lura jama'a yanzu mutane suna ganin me yin aure mara hankali to wannan bai kamata talauci da wahalar rayuwa ya sa mu dinga canza yadda addinin Allah yake ba to haka yanzu mutane sun dauka wai zuwa ziyarar dan uwansu zuwa gaida mara lafiya zuwa abin nan yi ma wani barka ko murna ko jaje wai wai yanzu tunda ana wahala to wai a daina gaba daya haba jama'a wani irin turanci ne ya kama mu ran haka muka da wani an yi ma wani abokin mu rasuwa nace mishi wani eh za mu je mai ta'aziyya a wani gari ne sai ce kai za wata malam garin fa yayi nisa wallahi za ka shi ci haba malam shi dai asarar baban shi ya haƙura kai ba kai asarar kuɗi kai zai kamar ta'aziyya ba ji ba fa wai dan dan kun da ka kashe ka shiga mota ko ka sha mai wai mutane suna ganin wai asara ne shi ko mutumin da ka je gun shi ba wanshi bai asara ba kuma ya haƙura ba baban shi ne ya mutu kuma a cikin al'adarmu abubuwan da mutane suke gane wane ne mai ƙaunarsu waye bai ƙaunarsu waye abokin zumuncinsu waye bayi da zumunci da su akwai irin waɗannan aure ta'aziyya wani abin farin ciki ko bakin ciki da ya same ka su waye suka taya ka da haka mutane suke auna a cikin urfinmu da haka ake gane to wani ashe yana ƙaunata wani kuma ashe kawai ƙarya yake akwai mutumin da zai aurar da shi yana sa ran ya ganka a gurin ɗaura inda ya ganka ba har ta haifi jikoki yana yana maka gori lokacin da auren da ta wance fa wani fa bai zo ba ko kuma a ce babu shi ta rasu sai a shekarar goma wani wallahi tallahi bai manta ba ce nan aka mun nan babu ta rasu wani fa bai mun ta'aziya ba amma mutane ba sa ba sa kula da wannan sawon a mizanin addini ko a mizanin mu'amala kawai abin da ya dame su yanzu kawai yunwa cikinsu kuma sun kasa ƙoshi Allah ya kyauta ya kamata mutane su dinga aunawa dai jama'a gaskiya musamman usadan mu suna ganin tsabar zafin kai ne kawai yake damun usadan mu suna ganin wai ba dole bane sai sun mutunta aziya ko ba dole bane sai sun mishi murna idan wani abin alheri ya same shi ko wani abu sahabbai ba haka suke ba jama'a yawa su dai ba sa yin abubuwa na al'adu irin na al'adun mu ba ɗaya ba amma kuma suna da hanyoyin su na yin mutane addu'a da fatan alkhairi da taya dan uwa murna ko yi mishi jaje musamman wanda bai da lafiya wanda aka yi mishi sata ko ya yi gobara ko aka yi irin wannan jarabawa a ce an kama ‘yan uwan shi ko wani abu dole ya cancanci a taya shi damuwa in ya ga mutane sun shiga cikin damuwa zai ji sauƙi a zuciyarsa kuma zai gane ashe yana da yana da masoya abokan abokan hulɗa ba ka gani misali zama a ce an maka mutuwa kowa ya ki zuwa to mutanen gwa su ce wato wannan ko dai bai da mutunci ne a cikin mutane daga ofis ɗinku ba zo ba daga ƙauyenku ba zo ba daga ango da ka taso ba wanda ya zo kowa bai kula ka ba ce kai wannan anya mutum kirki ne kuwa za a fara questioning ɗin integrity ɗinka ne in kuma ga jama'a suna ta zuwa ko asibiti ne ka kwanta to za ga a ce a wannan ai mutumin kirki ne wallahi yana da jama'a to ya kamata mu gane wannan sai mu tsallaka as-silafi a cikin littafin shi al-muntaka min min kitabi makarimul akhlaqi wa ma'aliha wanda ya rere shi daga littafin malam al-khara'it ya Abubakar kenan Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su babu ma yustahabu min al-islahi bainan nasi wa ma fi dhalika min jazil thawabi babun abinda ake ganin shi mustahabi na sulhun ta tsakanin mutane biyu masu fada ko rigima da kuma abinda ke cikin haka na gwaggwaban lada eh akwai lada mai gwadi a cikin haka قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا ابو معاويه الدرير عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن سالم ابن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الله يشي ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة شو بنا غدا muku wani aiki wanda falalar shi tafi falalar sallah da salati da azumi da sadaka ba qalu bala ya rasulullah suka ce ya manzo Allah muna bukatar wannan karatu qala nabi sallallahu alaihi wasallam yace salahu zatil bayn gyara rigima tsakankanin mutane wa fasadu zatil baini hiya alhaliqa yace kaga samun rigingimu tsakankanin musulmai wannan wani bala'i ne mai aske kan musulmai wato wanda yake cire musu kwarjini wala tanaza'u fatafshal tadhhabu rihukum so da ai agumin balarabe mutum mai askakken kai a gurin su kaskantacce ne dan ana so a kaskanta da mutum ma sai a mai aski kaga mun kuma al'adar mu aski kuma wata karama ce kuma sai kowa da mutum da sati sai ya aski dan da mun ba mu da gashi dama ja'adawa ne ko yawa eh wani ma zaka da kilifa a gida matar shi tana mushi anan nashi a social media saboda rashin hankali wannan hadisi ne tabbatacce jama'a eh hadisi ne ingantacce yana cikin sunan Abi Dawud da al-Imam At-Tirmidhi ya ruwaito shi a cikin littafin sa Al-Jami' yana nuna muhimmancin sulhu tsakanin musulmai da kuma hadarin da ke cikin musulmai su bari su dinga rigingimu su raba kan musulmai a anguwa a kungiya a masallaci a kwamiti a dangi dan wa da dan kani makwabci da makwabci duka wannan rigingimun da ake a ce wani bai magana da wani wani ya ce ma bai san ya ga wani ko a ko aljanna bai so ya ganshi ƙarya yake sai ka ganshi domin in za shiga aljanna sai an cire wannan wannan abin da yake cikin zuciyarka za a cire shi wani za'ana ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururin mutaqabil ƙarya kake yi ba ustazin ƙware bane kai kace ko aljanna baka so ga shi aljanna babu wannan ai illa kilan salaman salama a nan duniya da ka ga dama kai tai abin da ka ga dama sannan kuma wanda yake gaba shi da yake yi karo manta fa ba a san ayyukansu har ranar da Allah yake gafarta wa kowa zai ce ran da Allah yake leƙowa ranar nisu shawwal ko nisu sha'ban zai ce mala'iku sanar cewa an gafarta wa kowa in banda masu gaba su ba za a gafarta musu wa haddasana abu yusufa yaqub ibn ishaq al-qallusi qala haddasana abdullah ibn muhammad ibn humayd ibn al-aswad qala haddasani jaddi humayd ibn al-aswad an usama ibn zaid an salih ibn kaysan an sa'ad ibn ibrahim an abi salama ibn abdurrahman an ummi kulthum bint uqbata wa kanat imra'atu abdurrahman ibn auf وكانت أخت عثمان بن عفان لأمه أم كلثوم بنت أقبة وسئل سيدنا عثمان matar sahabi ne Abraman dan Auf babban mai kudin Allah ya kara musu yadda gaba daya take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce laysa bikadhabin man aslaha bayna ithnaini fa qala khairan wa ma khairan wanda ya sulu tsakanin mutane guda biyu ya faɗi magana wanda asali ba haka take ba amma magana ce ta alkhairi da nufin alkhairi ya dan yi wata ƴar ƙarya cewa na ku ya ce a gaishe ka ya je cewa ɗayan kuma wallahi wani fa yana jin damuwa wannan rigimar da kuke yana neman ya rayu a sulhunta ko da bai faɗa mai haka ba to wannan ba a lissafa shi cikin makaryata wannan hadisi ya cikin bukhari da abu dauda wa haddasana abbas ibn muhammad duri qala haddasana ubaidullah ibn musa qala haddasana abu musa ibn ubaida ar-rabzi an ubada ibn amr ibn ubada qala قال أيوب qala abu ayyuba qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ne yace da ni ya aba ayyub ala adulluka ala sadaqatin yuhibbuha Allah wa rasuluhu bana gwada maka ta sadaka da Allah da manzo suke so ba tuslihu bainan nasi shine ka dinga sulhunta tsakanin mutane idza tabaghadu idan suna kiyayya wata fasadu suka samu barna tsakankanin junan suka samu rashin fahimta siriki da siriki aboki da aboki wa da kani malamai junansu duk wani mutum da ke rigima da ɗan'uwansa ka yi ƙari ka sulhunta idan za ka iya wani hadisin shi ma ya tabbata yana cikin mujamu tsabarani alkabir da kuma sunan abin nan musulun bazar wa haddasana nasir ibn dawud as-sagani qala haddathana dawud ibn mihran qala haddathana dawud ibn abdurrahman ibn khuthmin khuthaymin afwan an shar ibn haushab an asma bint yazida anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khataban nasa faqala asma bint yazid ibn sakan yace tace annabi ya hudu ba sai yace kullul kadhibi ala nasi la yahillu illa thalasu khisal dukkanin ƙarya ba ta halasta ga mutum yayi ta sai akan abu uku rajulun kadhaba mar'ata li yurdiyaha mutumin da yayi matarsa ƙarya ƙarya ta soyayya dan ta ji dadi mata suna son a ga musu magana mai dadi koda bata ga zuci ba wa rajulun kadhaba bayna rajulaini li yusliha bainahum da mutumin da ya ƙarya tsakanin mutane guda biyu don ya sulhunta tsakaninsu wa rajulun kadhaba fi khadi'ati harbin da mutumin da ya ƙarya a wajen yaƙi don ya firgita arna wannan duka ya halasta wa haddathana Ahmad ibn Sal al-Askari qala haddathana Ahmad ibn Muhammad ibn Rashidin qala haddathana Yusuf ibn Ali qala haddathana Ubaydullah ibn Amr al-Raqi an al-Amash an Abi Salih Rahman Maula al-Abbas ibn Abdul Muttalib qala Abu Salim ya ce, Arsalalin Abbasu ila Usmana a da'u, sai na Abbas ya aike ni ya ce in je gun Usman in kira shi radiyallahu anhu anil Abbas, fa'atai tufi daril ƙaba, na same shi a ainihin kama a ce courtroom kenan inda ake hukunci, faƙultu innal Abbas ya da'uka, a ce ranka yaɗe, sai na Abbas yana neman ka, faƙala na'am, ya ce ga nan zuwa, afrugu min sha'ani sun ma'ati, zan gama abin da nake yanzu in same shi. قال يتي فأتاه سيتفي يسامش فلما دخل عليه ديش قورنسا قال يتي أفلح أفلح الوجه أبلح الوجه أبا الفضل أفلح الوجه كنا ذي ذمكو يتي فسكك مي حسكنا فسكك مي, مي البركة يا كيبا بنفضل شيء أباس إنكنا قال ووجهك يتي كما الله يسا فسكك تذمهك قال إن رسولك أتاني وأنا في دار القضاء ففرغت من شأني ثم أتيتك dan sakonka ne ya je gare ni gani na gama abinda nake na zo gare ka fa hajatuk menene bukatarka qala la wallahi illa anni balagani annaka aratta an taquma bi aliyin wa ashabi fatashkuwahum ila an-nas yace banda wata bukata a wurinka sai naji labarin an ce baka jin dadin abin da ke faruwa tsakaninka sai na lokacin Usman yana halifa sai na kuma yana da wasu mabiya waɗanda suka zama suna wasu abubuwan da basu dace ba sai na Usman yayi nufin zai miƙe a cikin mutane ya hudu ba ya faɗi abubuwan da suke yi ya nuna basu kyauta ba da sauransu kamar yadda yake mutum yanzu sai ce a jira mu karfe kaza za mu yi raddi za mu zo za mu tona asiri kaza za mu yi kaza da sai aka samu labarin kamar Usman ya da niyya yayi haka in ya haka kuma rigima za ta ƙaru ke abu zai fito fili sai ya ce wa aliyun aliyu fa ibnu ammika dan baffan ka ne cousin ɗinka ne wa akhuka fi dinika dan uwanka ne a addini wa sahibuka ma annabiyika kuma sahabi ne da kuka rayu kai ne shi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ajab musulman yace gaskiya ne da abin da ka faɗa fa wallahi law anna aliyan sha an yakuna adnan nasi lakana yace wallahi aliyu in yaso ya zama mafi kusancin mutane gare ni da ban da matsala da shi summa arsalani ila aliyin sai shi abu salin yace sannan kuma sai Abbas ya aike ni gun Aliyu fa ataituhu fa qala naje gun Aliyu sai yace inna abad nace mishi inna abal fadli yad'uka babban ka wani na kiranka falamma ja'ahu qala da yazo shi kuma sai yace mishi innahu balagani anna usman arada an yaquma bika bi ashabika naji labarin an ce kun samu dan rashin fahimta mutananka da kai da kuma Usman a gefe wa Usman ibn Amlik wa akhuka fi dinik yana kai haka sayyidina Ali dan uwanka ne na addini cousin ɗinka ne wa sahibuka ma annabika sallallahu alaihi wasallama fa qala ali sai ali ya ce wallahi law anna usman amarani an akhruja min dari la fa'alt ce da zai ce na baggarin nan madina yace wallahi zan zan mai da'a kaga ya sulhunta su ba tare da sun nemi haka ba kawai abu ne aka ji sha'i'a cewa za a iya samun matsala tsakanin su sai ya tashi yayin wannan sulhu domin kuma yanzu ziga ma aiki ce ya kamata kai ma ka fito karama ya kamata ka fito ka faɗi naka side of the story din ai ba zai yi ka kyale ana ma haka ba shedan ya gaya maka matarka ta gaya maka abokanka su gaya maka wani ma wanda baka san daga inda yake ba yau maka message ya gaya maka cewa mun ji labarin an cewa ne ya ci mutuncinka ko wani ya maka raddi ko su wani sun aibata ka karka bar su in ka bar su ka zama sakarai za a ce abin da suka faɗa gaskiya ne kaga tunzira al'umma don ta ƙara samun farraka wannan mutum a kai mishi sulhun aure ya ƙara lalatawa a kai mai sulhun magada ya ƙara birkita su a kai mai sulhun ƙungiya ya ƙara rikita ta wannan to duk ba addinin musulunci bane jama'a ballantana kuma a ce sunna ne ballantana kuma a ce tabarkin salafiya ne da mutane suke iddiayi yanzu kuma suke tunanin wai gaskiya ne cewa duk wata rigima ko duk wata sarƙaƙiya to wai dole kowa sai ya fito ya faɗa abin albarkacin bakinsa sai ya fito ya yi raddi sai ya ci mutunci sai ya yi ɓatanci sai ya yi gori wanda ya ce ba zai yi ba sai a ce ko dai bai da gaskiya ko munafiki ne ko ba da gaske yake yi ba ko an ƙure shi shaidan kuma ya zo ya tuna maka cewa karka yadda karka yadda karka yadda ba kowa ke tsallake ba zama ba kowa ne sai ka dinga neman tsari daga shaidan wa sharaki hidin can da aka faɗa wannan sharak ɗin shi to Allah ka tsare mu da imanin mu ka tsare mana rayuwar mu da addinin mu waɗannan hanyoyi na zamani social media jama'a wala sai mutum ya kiyaye su duk kamar yadda aka ce ka kiyaye harshenka duk abin da zaka faɗa fal yaqul khairan aw liyasmut haka falyanshur khairan aw liyanti kai posting alkhairi ko kuma ka bari duk abin da ba zai zama alkhairi ba ba zai kawo maka lada ya kawo mutane alkhairi ba ba bukatar ka je kana faɗan shi a Facebook ko a Twitter ko a status ko waye babu wani bukata jama'a mun mun mai da kanmu wasu kaman wasu wato robot wato waɗanda kawai danna mu ake yi kawai muna aiki ba mu da tunani namu ba mu da ba mu da hankalin da zamu nazarci abu kafin ma'aikata shi Allah gafarta mu mana Allah ka sa mu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi